بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da nake magana daren juma'a ne wanda shine daren goma ga watan zulqa'ada shekara ta 1443 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin ranar wato tara ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kaset na 80 insha Allah cikin jarangiyar kasusuwa daga karatun littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahir ra'i war ra'iyya wanda muke gabatar da shi daga masallacinmu na a gidan marigayi alhaji tsoho da ke bayan a garejin baba kaduna a titin ainihin wato gaskiya da ke nan zaria sai dai a yau insha Allahu za mu gabatar da shi ne daga gida sanadiyar wato ruwan sama da kuma hadari wanda a makon da ya gabata ma ba mu sama wannan karatu ba saboda wannan yanayi to haka ma a wannan mako muka ga cewa kada mu ta ainihin wato rasa karatun bari mu yi shi daga gida insha Allah Allah ubangiji ya samu dace a wannan littafi na siyasar shar'iyya fi islahi ra'i wa ra'iyya wallafar al-imam Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa yana mana ainihin wato karanta ne kamar da ya saba game da fikihun musulunci akan al'amarin shugabanci da jagoranci. Za mu tashi kai tsaye daga shafi na ɗari biyu da ashirin a wannan bugu da muke amfani da shi inda mala yake cewa wa ma naha anhu min anwa'il musharakatil fasida kal muhabarati kal muhabara bi zar'i buqatin min al yana magana akan abubuwan da suke wajibi ne ga shugaba ya tabbatar ya hana mutane yin su ya tsare haƙoƙin mutane game da dukiyoyinsu ya hana yin mu'amaloli na kasuwanci ko transactions waɗanda suke marasa abin nan kyau a shara'anci wadda shari'a ce hani game da su to shine ke ci gaba da bayyana su ya ce daga cikinsu akwai wa ma naha anhu min anwa'il musharakat da duk abin da shari'a ta yi hani game da shi na daga nau'o'in al-musharakatil fasida wato haɗaka yin kamfani yin tarayya na wani kasuwanci ko cinikayya wanda yake alfasida wanda yake na ɓarna maras kyau a shar'ance kalmuhabara kama almuhabara bi zar'i buqatin min al-ard ta hanyar noma wani sashe na ƙasa wa min zalika ma qad tanaza'a fihi al-muslimuna li khafa'ihi aw ishtibahi daga cikin su kuma akwai wanda musulmai suke da jayayya akai saboda asalin hukuncin ya buya ko kuma ya yana da jirwaye da kamar wanka abin da ake cewa al-mukhabara wato shine mutum ya an shigo na wani ya noma ya zama abin da zai biya da galla maimakon ya biya kuɗi to zai biya wani sashi ne na abin da aka cire daga wannan ainihin wato gona idan an yi girbi wannan shine al-mukhabara malam ya ci gaba da cewa wa qad yara ahaduhuma anna al-aqda wal qabda adlun la jawra fihi da gaskiya ba wanda ake samun sabani a ciki sai zama wani cikin musulmai yana ganin cewa wannan ciniki da karba da aka yi to adalci ne babu zalunci a ciki fa yakunu sahihan da haka abun shi ciniki ne ingantacce wa in kana al-akharu yadhunnu annahu mustamilun ala jawrin yakunu fihi fasida biki fasida yayin da wani kuma a wannan lokaci sai zama shi kuma yana ganin wannan cinikayya da aka yi zalunci ne da haka shi kuma yana ganin barna ce to aka samu irin wannan wa qad qala Allahu ta'ala kuma Allah yana cewa ya ayyuhallazina amanu wa atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah kuma ku yi da'a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suke mazuwa al'amari a cikin ku da abin da kuka yi jayayya a kan hukuncinsa to kuma da shi zuwa ga Allah kuma da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai da gaske ne kun imani da Allah kuma kun yi imani da ranar lahira Allah ya ce zalika khairun wannan shi kadai ne alkhairi wa hasanu ta'wila kuma shine mafi kyan tafarki wannan aya in za a tuna a can baya an yi magana akan ta gwargwadon hali malam yace wal aslu fi dhalika annahu la yuharramu 'ala an-nasi fil mu'amalat allati yahtajuna ilaiha illa ma dalla al-kitab wa sunnatu ala tahrimi asalin ka'idar da ya kamata a kula da ita game da hukunce-hukuncen mu'amalat da kasuwanci da cinikayya da hulɗoɗi shine ba a haramta wa mutane wani abu cikin mu'amaloli waɗanda suke wato na yau da kullum ne kuma suna da bukata zuwa gare shi sai abin da aka tabbatar da haramcinsa ta hanyar alkur'ani da sunna kama la yushra'u lahum min al-ibadati allati yataqarrabuna biha ila Allah illa ma dalla al-kitabu aw sunnatu ala shar'i kamar ta hanyar ibada kuma duk abin da za a yi ma Allah bauta da shi to ba wanda ya ce shar'anta ya ce a bauta wa Allah ta hanyar yin abu kaza ko ta hanyar mumarasan irin bauta kaza sai abin da shi Allah ɗin subhanahu wata'ala ya shar'anta ko manzansa sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta a cikin a cikin ainihin sunnarsa sai abin da ba wannan ba babu dalilin da zai sa wani ya shar'anta da haka a wajen mu'amalat al-aslu fiha kullu shay'in halal illa ma dalla al-kitabu aw sunnatu ala tahrimi wajen mu'amala wato hulɗar yau da kullum to komai yana kan asali ne me asalin shine halalci har sai an samu dalilin da ya ce haramun da haka za ka ga waɗanda suke haramun ɗin su ake warewa a ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kaza kaza a ce ainihin wato an haramta muku jini an haramta muku mushi an haramta muku kaza waɗannan su ake haramtawa saboda su ne wato istisna'at su ne ake togacewa wajen ibada kuma al'aslu fiha haramun ne komai haramun ne kai wata ibada sai abin da aka ce maka idan kaza a ce yi kaza wa aqimu salata wa atu zakata wa atiu Allah wa atiu rasul duk waɗannan umarni su ne suke zuwa da abin da ake so kai na bauta da abin da ba a ce kai ba fa to ba a bukata ka kawo shi ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa idid dinu ma shara'ahu Allah domin shi addini shine abin da Allah ya shar'anta wal haramu ma harramahu Allah duk abin da kuma za a ce haram to abin da Allah ya haramta kenan bi khilafil ladina zammahumullah kaga sabanin aikin waɗanda Allah ya zarge su alladina harramu min dunillahi ma lam yuharrimuhu wa ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana waɗanda suka haramta sabanin abin da Allah ya haramta Allah bai haramta abu ba su ce su su haramta shi Allah bai ce ayi kaza ba su ce ayi ga sunan Allah ya zargi ire-irensu a cikin Alkurani irin faɗan Allah innaman nasi'u ziyadatun fil kufri kaga wato su kafirai ne maguzawa suke haramtawa mutane wani abu su kuma sai su halasta wa kansu sai suka dinga jirkita watannin ainihin wato alfarma su jinkirta muharram zuwa safar shine Allah yake cewa innaman nasi'u kaga wannan jinkiri da suke ziyartar fil kufri ƙari ne akan kafirci Allah ya ce yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harrama Allah suna haramta shi wannan shekara wata shekara kuma su halasta dan su daidai da abubuwa da dama da Allah ya haramta haka irin fadan Allah wa yabuduna min dunillahi ma lam yunzil bihi sultana suna bauta wa Allah da suna bauta wa wani Allah abinda Allah bai aiko da dan sako ko hujja abota ba Allah ya ce wa malai salahun bihi ilm abin da ba su da ilimi akai wa malil zalimina min nasir azzalimi ba su da wanda zai taimake su akan kafircin da suke wani a cikin suratul hajj haka nan idan muka kalli da yace wa shar'u min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah suka shar'anta wani addini da Allah bai shar'anta ba sai ka dauki irin fadin Allah am lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi Allah ولولا كلمة الفضل فصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أتكن شراكين الله يتي واتو أم لهم شركاء كسنا دوس أبو كان تارياني شرعوا لهم من الدين ورند سكي شرعا تامس وانا الدين واند ما لم يأذن به الله واند الله بيباد إذن أي وانا الدين با الله يتي ولولا كلمة الفصل والله بعدن كلمر واتو ربي zare da abawa ba ba dan alƙawarin da Allah ya cewa sai alkiyama zai dau mataki akan kowa ba Allah ya ce la qudiya bainahum da tun anan duniya za a yi musu hukunci a gama gaba daya gaba daya da anan za a yi musu hukunci nan take Allah ya ce inna zalimina lahum azabun alimun amma dai azalimai suna da azaba mai radadi ranar alkiyama Allah ka tsare to wannan kenan malam yace Allahumma fawfiqna li an naj'ala al-halala ma halaltahu wal harama ma harramtahu wad dina ma shar'atahu ya Allah ka bamu dacewar mu zama halal agunmu shine abin da ka halasta haram agunmu shine abin da ka haramta addini agunmu shine abin da ka shar'anta wa ala waliyil amri an yataqaddama bin nahyi anil mu'amalatil muharrama wa uqubati fa'iliha har ila yau wajibi ne akan shugaba ya zama yayi gaba gaba ya dauki al'amarin da muhimmanci na mene wajen hana duk wani kasuwanci da wani shige da fici wanda yake na haramu da kuma yin ukuba wato yin punishment hukunta waɗanda suka yi duk wani abu da yake na neman kuɗi ko tara kuɗi ko kasuwanci ko cinikayya wanda ya haramta wajibi ne akan shugaba ya hana yace mithlul gishi kaman algus wato mutum ya dinga ha'inci a cikin kasuwancinsa yana kaman mata masu sai da nono su ƙara ruwa mai sai da abinci ko garin kwaki ya sa mishi ruwa mai sai da kaza ya kaza irin ha'incin da aka san masu kasa dankali masu kasa tumatir masu kasa yalo masu sai da hatsi da duk abin da masu ainihin sai da siminti suke yi ko teloli ko yan acaba ko direbobi ko duk wani wanda yake wata sana'a da mutane suke patronizing din services ɗinsa ko business ɗinsa to a tabbata an hana shi yin magudi kai cutar da mutane don ya zan kasuwanci da ainihin wato cinikayya an hana magudi ina kuma ga wanda dama can aikin shi magudi ne kawai kamar dan kidnapping kamar informa kamar dan 419 kamar dan ainihin sani kamar mai rufa ido kamar wanda yake mai wanda yake mutane cuta iri daban-daban ga sanan wajibi ne kan hukuma ta hana wannan malam yace fa qaddarawa muslimun fi sahihi an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama marra ala subratin subrati ta'amin fa'adkhala yadahu fiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ga wani kwangiri ko kace wato wani daro irin wanda ake zuba a, a shinkafa ko masara ko alkama dan a dinga auna ta a wajen yaga an cika shi da abinci sai ya sa hannun shi haka ya zira hannun shi fa dakhala fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan sai hannayensa suka kai kan wani ainihin danshi jiƙar ruwa faƙala ya ce ma haza ya sahiba ta'am ya kai mai sai da wannan abinci me ma'anar wannan qala sai yace asabathu sama'u ya rasulullah ce wallahi ya manzo Allah ruwan sama ne aka yi sai ya dan bugi dan wannan kaya nawa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace afala ja'altahu fawqa ta'ami hatta yarahu an-nas yume yana ka sanya inda ruwan saman ya jika ya zama a sama kowa yana gani man ghasha falaysa minni Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake yin algush yake cutar mutane to ni ba ni bashi. Wa fi riwayatin man ghashana falaysa minna. Wanda ya cuce mu mu al'umma musulmai to baya cikin mu. Wal ghishu ismun jami'un li kulli man azhara min al mabi'i khilafa batin. Malam yace abinda ake ce ma al ghish da wasu ana cewa al ghus to shine duk wani abu da mutum suna ne da yake ya tattara duk wani ha'inci. duk wani abu da mutum zai yi na canza ma wato kayan siyarwar shi ya zama zahirinsa ya bambanta da baɗin ya ɓoye aibin kayan siyarwarsa sawa'un commodity ne na abinci sawa'un abin hawa ne fili ne gida ne sutura ce duk wani abu da za a siya a gunka kayan gyara kayan mota kayan ainihin plumbing kayan menene da menene kayan abinci kayan masarufi omo ne taliya ce indomi ne ko menene ka ɓoye laifin da yake tare da shi, ka ɓoye aibinsa ka bayyana shi a matsayin mai kyau. Misalul ladina yuhassinuna zahirar at'ima min as-simari wal hububi wa nahwiha. Kamar da suke gyara jikin ababanci kamar ɗan itace ko ainihin tsaba. Wa nahwiha kuma kamancin su. Wa yaj'aluna ar-radi'a fi batniha. Sai a ɓoye mara kyan a ƙasa, kashin tumatir, kashin dankali, kashin ainihin wato yalo, kashin binnan turaren wuta kashin mangwaro duk wani abu da ake kasawa sannan ko kuma abin awo irin masara da shinkafa da dawa da garin kwaki da gishiri da omo da makamantarsu sai a ɓoye mara kyan a bayyana mai kyau a a saman shi waj'alna radi'a fi batiniha wa yaf'aluna mithla dhalika fil haywani ana yi ma dabbobi ma irin wannan ha'incin ka tasriyatil ibli wal ghanami kaman cika hantsar raƙumi ko a akuya wato a mata cika hantsa a kin tatsan nonon ta kwana da kwanaki ko kuma a shafa mata wani abu a jikin hantsar wanda zai kumbura nonon saboda an kai kasuwa sai a ganta ainihin cewa mai nono ce da yawa darajar ta ƙaru a kasuwa huwa an yi jima'al labna fi darrat fi dar'iha yawmaini aw thalatha thumma yabi'uha shine a mata a tara mata nonon ta kwana biyu ko uku ba ta tsita ba sai a je a ciyar fa yadunnu mushtari annaha tahlabu kulla yawmin bi qadari ko tuhlabu kulla yawmin bi qadari ma fi dar sai dauka ana iya tatsanta kullum da yawan irin wannan nonon yana tsaman da a samu lita kaza lita goma ko sha biyar a shi bai wuce lita biyu ba qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisin bukhari da muslim daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tusirrul ibla wal ghanama kar ku dinga gyaran hantsar raquma da dab da busashi faman ibta'aha ba'du fa innahu bi khairin nazarain duk wanda ya siya wata raquma ko wata irbatala da irin wannan ainihin hantsa da aka gyara to zai zaɓi abu ɗaya da ya masa cikin guda biyu ba da an ya halibaha bayan ya je gida ya tatse ta da ya tatsa tatsa farko ya cika ainihin wato litocin da yake tsammani tatsa ta biyu da ta uku washe gari kawai sai ya ga nono ya koma asalin normal a abin nan quantity ɗinsa to ya zai in ya ga dama amsakaha yana iya riƙe ta a haka ya ce ba komai wa in sakhitaha idan ko baya kaunarta daga nan ya ya ji baya son dabbar raddaha yana da yancin ya dawo da ita inda ya siya wa sa'an min tamr sai kawo mudu guda na dabino wannan mudu guda a madadin nonon da ya tatsa haka za iya in babu dabino a a bada kuɗi ko na abu makamanci haka akhrajahu fi sahihaini al-imam al-bukhari da muslim su rawaito wannan hadisi a cikin littafansu wa misalu zalika yace ha ila misalin wannan akwai tahmiru wajhil jariya wato yima yima baiwa in za a sai da ita a je a yi mata gyara irin gyaran fuska a yi mata kulliya a gaggyara ta a ciccire mata duk wani datti ko a yi mata dilka kamar yadda ake ma mata irin yanzu wa taswidi sha'riha sannan a je a yi mata dayin din gashinta wa taj'idihi a ci kurkuɗa shi ya yi kaman tana da gashi da yawa mutum yana da baiwa zai sai da ita sai mata wani gyara na musamman wanda aka ɗau hankalin masu saye su ɗauka darajar ta wuce asalin abin da ya kamata a siye ta wa kadhalika al-ghishu fi sina'at hakanan al-gush da mutane suke a cikin sana'o'in su kafintoci da teloli da birkiloli da masu ainihin gyaran mota da masu gyaran da masu faci da masu gyaran keke da waɗanda suke duk wani aikin hannu da ka sani wanda galibin masu aikin hannu kamar da zai zo ya faɗa a nan suna da ainihin wato ha'inci a cikin sana'o'insu kamar yasna'u linnasi bil ujra kamar da yake yi wa mutane abubuwa suna biyan shi za su kawo yadi ya ɗinka musu su biya shi kuɗin ɗinki za su sai kayan gini ya gina musu su biya shi kuɗin ginin su za su sai katako ya haɗa musu abin da suke so su biya shi za su kawo mota su sayo kayan gyara ya gyara musu kaga yasna'u linnasi bil ujra aw man yasna'u li nafsihi thumma yabi'u nasa ko kuma wanda yake yin da kuɗinsa da jarinsa yake sana'anta abu kamar irin wanda ake ce ma telan tsaye ko masu gina gidaje su siyar kaga zai zai siyar wa zai gina zai kera wa da kanshi ne a madadin kansa sannan sun mai bi'u nasa sannan ya sayar da mutane ministan minan nasaji daga masu ainihin abin nan masaka wa tabbakhin da masu gidajen abinci ko masu sai da abinci wal khabbazin da masu gidajen biredi ko masu sai masu sai da waina kenan misali washawa'in da masu yin tsire ko balangu wabahanin da masu ainihin wato yin niƙa sune bahanin wal munadiyin da masu yin kwalala masu sune yace wato wato masu dillanci kenan wasu sama sira su ma sama sira dillalai ne akwai dillali wanda yake a kasuwa yake kira da ƙarfin murya a zo a siya shine wannan almunadiyin ko kuma dillali wanda yake simsar wato wanda shi kuma ya ya san masu bukata ne ya zai contact din su su siya fa innal gisha yakthuru fi haulai duk waɗannan ha'inci na da yawa a cikin su ka sai abu a gun su su cuce ka su sai wanda ya siyar in ka ba su tallan mota su siyar maka in ka ce miliyan biyu su kuma su ce miliyan biyu da dubu ɗari uku sannan kuma su ce maka bayan an siya ta miliyan biyu da ɗari uku sun ce maka kuma an siya miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas kaga tsakankanin kubi sun fadda ɗari biyar sannan kuma dole sai ka sallame su shi ma wanda ya siya ya sallame su haka fili in ka ce musu miliyan takwas sai su ce miliyan goma in sai miliyan goma su kawo maka shida da rabi su ce shida da rabi aka siyar kuma ka ɗauki dubu ɗari ka basu to waɗannan suna da irin haka dillalan mota dillalan filaye dillalan gidaje masu ainihin wato dillancin gidajen haya masu dillancin kayan hannu da sauransu ‘yan gumama ‘yan ainihin wato kasuwar tsaye masu siyan abubuwa duka mafi yawan suna da irin wannan ha'incin a cikin rayuwarsu da haka waɗannan duka wajibi ne akan hukuma ta sa ido ta hana wa huwa min al-khiyanati wannan diya daga cikin ha'inci wa adamin nasihati da rashin kyautatawa wa fi sahihi an jarir ibn abdullah qala bayatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala nusi li kulli muslimin yazo a cikin as-sahih yana cikin bukhari da muslim a yake cewa na inji jarir ibn abdullah yace nayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a wato na masa chaffa na anshi musulunci a bisa sharadin cewa zan yi wa kowane musulmi rangwamen da ya dace da shi shine wannus alan nusi li kulli muslimi zan mishi nasiha wato zan mishi abin da ya kamata da shi wa fi sahihaini an hakim ibn hizam qala har ila yau a cikin bukhari da muslim daga sahabi hakim dan hizam Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al bayyan bil khiyari ma lam yatafarraqa masu siya wanda suke ciniki tsakankaninsu da mai siye da mai siyarwa suna da ‘yancin su fasa cinikin ko su canza wato sharaɗin cinikin ko su yi ƙari ko su yi ragi ko su nemi ƙari ko su nemi ragi malam ya tafarraka matuƙar ba su rabu ba kowa bai kama gabansa ba ya ce da zaran fa'in sadaka wa bayyana idan dukkanin su biyun suka faɗi gaskiya kuma kowa ya bayyana abin da ke tare da dukiyarsa ko kayan siyarwarsa burika fi bai'ihima sai a sa musu albarka a cikin kasuwancinsu wa in kadaba idan ku suka yi ƙarya wa katama suka ɓoye aibi muhiqat barakatu bai'ihima sai a shaƙe albarka kaga wannan an yi amfani da tabirin in kadaba wa katama ta yi dukkanin suna iya su ƙarya me siye ya ƙarya ya ce wallahi kuɗina ne ba su kai ba misali ko wallahi ran nan ma na siye shi a haka a taimaka min ko ya faɗi wani dalili ya ƙarya ya rantsuwar da ba a tambaye shi ba haka nan mai kaya shi ma yana ya ƙarya ce an taya kaza ko kaza ko abin yana da wani aibi ya ki faɗa zai sai maka da dabba ta layya ko dabba ta hakika ko makamantar su duk ba za ka san aibin ta ba shi za ga mutane suna ta yin kasuwanci suna ta samun kuɗi amma kuma babu albarka kuɗin domin mai albarka ba sa jin daɗin kuɗin ba sa samun wadatar zuci ba sa wani ainihin aikin alkhairi da kuɗin sai dai a ta tara su kawai ga sana ana lissafi Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa wa min a'zamil ghish al ghish fi jinsil asman daga cikin mafiya girman al gush akwai al gus a cikin jinsin kudade fi darahimi wad dananir wal masbugh minhuma game da zinari da azurfa da kuma wanda aka buga aka yi ainihin wato yi molding din suka zama kuɗi suka zama kwandalaye فلا يمكن أحدا فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير بأمر السلطان خوفا من الغش yace kada a sake a bai wani dama a ce ga wani mutum yana da damar ya dinga buga kuɗi yana da damar ya dinga buga kuɗi zinare da azurfa wai da izinin shugaba saboda tsoron kada haka ya bashi daman ya ha'inci in har za a buga kuɗi to ya zama gwamnati ce take bugawa kar a ba wani mutum dama ya dinga buga kuɗi ji ba ka ga dai kula al'amarin canji da ake ba mutane dama su zama wato suna aikin forex da irin matsalolin da suke biyo baya Allah ka tsare yace wala yajuzu li bi sultanin an yaksira sikkatal muslimina li yarbaha fiha yace kuma shi ma shugaba baya halasta gare shi ya karya kuɗin mutane dan ya ci riba abin da yake nufi da sikka shine kuɗaɗe ne irin na da na kwandalaye wani sarki kawai in ya zo in ya nishaɗanta kawai sai ce za a yi canjin kuɗi za a daina amfani da wannan kuɗin yana so ya buga sababbi a sa hatiminsa a jiki ko signetinsa ko hotonsa ko wani tambari da yake so to garin wannan bugawan duk sai ya sa mutane su asaran kuɗaɗensu wanda kuɗaɗe ne recognize ana amfani da su auli ajali kitabati ismi ko dan kawai yana so a rubuta sunansa faqad rawa abu dawuda fi sunanihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an kasri sikkatil muslimina aljaiza bainahum illa min ba'si al-imam abu dawud ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da ke cikin sunan abi dawuda da ibnu majah da ahmad ta hanyar abdullahi al-muzani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ainihin wato a cire a karya kuɗin musulmai annuqud sune sikka aljaiza waɗanda suke ana an yadda amfani da su kowa yadda da su ja'iza bainahum wanda musulmai sun saba amfani da su illa min ba'asin sai inda larura a shine min ba'asin kaman wato wani dalili sananne idan in yi haka zai zama ya ya ya ya wulakanta duke mutane ya musu iba'atul mal don haka aka hana duk da yake wannan hadisi ne wanda ainihin wato malamai sun yi magana akan rauninsa kamar imamu al-uqaili a cikin kitabu du'afa nashi du'afa al-kabir yayi magana akan shi cewa Muhammad ibn Faba al-Azdi shi ya kadita da shi daga babansa kuma shi Muhammad ibn Faba ya dan ma'inu da nasa'i duka sun raunata shi haka na ta ibn Hibban ma ya ce munkarul hadith don haka isnadin bai tabbata ba amma dai malamai suna kallon umumin maslahar da ke cikin wannan hadisi suna suna ainihin wato kafa hujja da shi ina fata muna ganewa wa qala ba'du salafi wasu daga cikin malaman da suka ce kasru sikkatil muslimin min fasadi fil ard wato karya a dukiyar mutane ta hanyar canjin kuɗi wato yana daga cikin barna a bayan ƙasa da Allah ya hana da Allah yake cewa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha kar ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ƙasa. Waƙad kila innahu mimma abahu Allah azza wa jalla ala qaumi shu'aib haythu qal. Kuma wannan ma yana daga cikin abin da Allah subhanahu ta'ala ya aibata wato mutanen Annabi Shu'aibu da Allah yake cewa wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Da Allah yake cewa ila madyana akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha malakum malakum min ilahin ghairi qad ja'akum بينة من ربكم قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل أكتي مسوى الميزان سيأكتي وتبخص الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين أو نوجيكنا أكتي مساوكم ننكم الله يكتشوا ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين كركوا أينهم واتوا متاني بخسوا ku kwace musu dukiya ku musu kama karya ku zalunce su wala ta'asaw fil ardi mufsidin kada ku dinga ainihin ta da barna kuna yaɗa barna a bayan ƙasa wannan aya ta cikin suratul hud yace na'am gaskiya ne yudu kasru sikka al magshusha amma idan aka samu wani yana da kuɗaɗe waɗanda suke na jabu yana da kuɗin jabu fake abin nan daloli ko nerori ko kwandalaye ita ya halasta a karɓe ta a lalata ta fa innan nasa idza mukkinu min zalika lam yatabayyan liqidarul ghish kuma aka ba mutane dama su ci gaba da mu'amala da irin waɗannan kuɗaɗe wanda suke lalatattu marasa kyau to miqdarin abinda wato zai faru na barna ba isa a san iyakacin ta wa qadara wal hasan an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an shawbil labni bil ma'i lil bay annabi sallallahu alaihi wasallam arwaito cewa ya hana kamar da yake cikin ainihin abin nan littafin tarihu asfahan daga abu huraira zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a cakuɗa nono da ruwa ai diluting nono da ruwa in za a siya amma a gidanka ne kake so ka sha ka iya sa ruwa ma'ana kada a lalata shi in siyarwa ne yani annahu yajuzu an yushaba al-labnu lish za ka iya kai mishi ƙara mai ruwa idan za ka sha wa an fa'an malil bai'i fala ya juzu, amma a wurin siyarwa to baya halasta, wa in alimal mushtari annahu mashuku, ko da ku wanda za ka siyar mawa ya san cewa ka sa ruwa to ba daidai ba ne ka sa ruwa, da annahu la ya tabayyano miƙidaru shawub saboda ba iya gane iya ruwan da aka saka ne ni kidarin ruwan da aka saka da ka bai halarta ka saka shuba wa min anwa'il ghishi alkimiya hakanan daga cikin nau'o'in algush akwai rufa'ido alkimiya anan yana nufin wato yin kuɗin buga kuɗin jabu da kuma yin jabin zinare ko azurfa yace wa huwa amalu ma yushbihu adh-dhahab wal fidda shine mutum ya je wani abu da ya kama da zinariya ko azurfa wa kazalika ya'malu ma yushbihu al-jawahir ko ya abin da ya kama da murjani ko tagulla ko makamantansu wa tsibi min al-miski ko ya wani turare wanda ba al-miski bane na kwarai yayi barawon shi wa za'afarani ko ko turaren da ba na za'afaran ba yayi shi amma ya same kanshin za'afaran wal ambar hakanan turaren ambar wato yin wani abu jabu jabu irin wanda ake cewa ibo made a yi wata sutura ko wani abu wanda yake jabu an san mara kyau ne to wajibi ne gwamnati ta hana sau standard shi dole ya zama akwai hukumomi wanda suke kula da wannan wa ma'anar kimiyya a shaba dama shi lafazin kimiyya ba da turanci ko larabci na zamani da ake cewa alkimiya chemistry ba a ana nufin duk da yake suna da alaka domin shi wannan yana nufin haɗa sinadarori daban-daban su ba da wani abu amma a da idan aka ce kimiyya abin da ake nufi shine yin wani abu mai kama da wani wato ga ga mai kyau ga kuma adulterated ga original ga jabu yin wani abu na jabun wani abu fa inna zalika kullahu muharram duk yin waɗannan jabun abubuwa haramun id la yakunu al masnu'u mithla al makhluq qat domin abinda aka zo aka yi shi jabun nan to bai yi da bai yin daidai da na asalin mai kyau wa inna ma ghayatuhu an yushabbiha bihi ma fi adh-dhahiri وفي بعض أن يشبه به في الظاهر أن يشبه به في الظاهر وفي بعض صفاته dama manufar kawai shine su yi kama a zahiri kuma su yi kama ta hanyar wasu daga cikin siffofin wancan original din walam ya khaliqillahu shay'an wa waja'ala lil khalqi sababan an yakhluqu khalqihi wala aqdarahum ala an yanqulu naw'an min anwa'i khalqihi ila naw'in akhar babu wani abu da Allah ya halitta wanda Allah ya ba bil adama dama su yi irin nashi keke da keke wala aqdarahum ala an yanqulu naw'an min alwa'i khalq kuma Allah bai ba su dama ma su iya ciratan wani nau'i daga cikin nau'in halittarsa su combatin din shi zuwa wani abu da Allah bai ba bai ba ainihin wato mutane dama na misali su mai da mutum biri ko su mai da biri mutum yadda Allah yake masa ba su isa kuma su yi mutum nasu irin na Allah ba ba su isa ba sai ce wa inna ma sana'an nasu zujaja abinda mutane suke yi shine suna iya yin gilashi tangaran kwalba amma ba sa iya yin zinariya ko azurfa wadda ita ake turo ta a ƙasa ta Allah ce da anna Allah lam yakhluq zujajan domin shi tangaran ko gilashi Allah bai halicce shi da kake ganin shi a gilashin nan ba kama khalaqa zahaban wa fidda kamar da Allah ya halicci zinariya da azurfa Allah bai halicci gilas ba amma Allah ya halicci wata madda ne ya ba mutane dama su kuma su sarrafa ta zuwa gilashi wa qad ittafaqa uqala bani adama ala anna ghayatal kimiya az-zaghal al-jayyid alladhi la yankashifu illa ba'da muddatin tawila ce dukka mutane waɗanda suke masu hankali masu ilimi a cikin bil adama sun hada kan cewa ƙarshen manufar irin wannan yin abu adulterated shine wato ayi az-zaghal jayyid wato ayi adulteration shine asaga mai kyau ayi wani ba duhu din da za a kasa gane abu amma ba za su alta Allah ba domin amjalu lillahi shuraka khalaqu khalqihi fatashabaha khalqu alaihi qulillah khaliqu kulli shay'in Allah shi ke halittar komai ba za su halittar wani abu irin na Allah ba wanda zai zauna tsawon lokaci in suka kera abun ba tare da abin nan rashin kyan shi ya bayyana ba ma'ana yanzu aka samu wani abu da aka yi mishi sana'anta shi ya kama da zinariya a farkon al'amari zai dinga kyalli yana walƙiya kamar zinari amma bayan wani lokaci zai yi duhu ya disa shi kuma ko an ji an ce za a wanke shi idan ake wanke zinariya ba zai wanku ba wala ta'allaqu biha illa ahad rajulaini babu kuma mai makalkale ma irin waɗannan ababe na jabu wanda ake yin jabin zinariya ko jabin azurfa sai mutum biyu qalilul aqli ya taqidu sihhata mutumin da hankalin shi ragagge ne yana tsammanin wannan abu lafiyarsa ne aw qalilud dini ko kuma mai karancin addini yastahillu ittifaqal maghshush infaqal maghshush wanda yake ganin cewa ya halasta in kana da dala jabu ko kana da zinare jabu ko kana da azurfa jabu wanda ka tabbatar jabu ne amma kuma yana ganin ya halasta kai amfani da shi ka siya ka siyar da shi wa yudhkaru fiha min alhikayati sahiha ana ambaton wasu labarai wanda sun inganta ghayatuhu almabshush aljayyid alladhi yurawwaju yurawwaju ala khalqin min an-nuqat yurawwaju ala khalqin min an-nuqat akan ambaci cewa a wasu labarai an samu wasu kuɗaɗe jabu waɗanda suka rikirkita wasu masana suka kasa gane su falinqaru ala hadha falinqaru ala hadha darbi wa qubatihim min a'zamil wajibati irin waɗannan mutane da suke kudaden jabu suke yin zinari da azurfa na jabu to wajibi ne a ainihin musu inkari kuma yana da cikin muhimman wajibai a hukunta su wa aktharu ma fasada halu kathirin minan nasi min hadha alwaji kuma mutane da dama sun lalace sun ɓaci ta wannan fuska wali hadha lam yadhkur al fuqaha ma yajibu fil kimiyya kama yajibu fil ma'dani war rikas da haka malamai malaman fiqh sun ambaci abinda idan mutum ya samu ma'adane a ya ya, haƙo wani ma'adani karkashin kasa ko ya samu arrikas ajiyar da to zai fitar da wata zakka ta musamman amma ba su ambaci abin da zai fitar ba idan ya hada kuɗin jabu بالكاد حقيقة وهي وهي الكنوز العادية التي تسمى المطالب وليس للكيمياء حقيقة سواء أن تكون لدينا نجزكي da suke ababen nema ne wato arrikaz wanda aka ce wa fi rikazil khums da kuma ainihin abu makamancin ma'adani cikin tono uranium ko fetur ko wani abu a ƙarƙashin ƙasa to kaga wannan duk yana da zakashi yana da abin da ake fitarwa na hakkin Allah amma ba za a ce a fitar da haƙƙin Allah a cikin abin da kuma dama asalin shi wato jabu bane yace wa man idda'a ala nabi sallallahu alaihi wasallam aw ala Musa alaihi salam annahu kana ya'maluha aw yu'allimuha faqad kadhaba waftara duk wanda ya kudurce cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko annabi Musa alaihi salam sun kasance suna sun san ilimin yadda ake hada zinariya ta jabu kuma suna makarantar da mutane yadda ake yin kuɗin zinariya na jabu to wannan makaryaci ne mai kirkariya وجابر بن حيان الذي تعزى إليه مصنفاتها مجهول مجهول كثير التخليط والتناقض wani mutum da ake cewa Jabir ibn Hayyan wanda ake danganta mai da tafai da dama akan yadda ake harada abubuwa a fitar da zinariya da azurfa na ƙarya to wani mutum ne wanda yake ba a san shi ba a ilimi kuma mutum ne mai tanakudi kware al-Qisṭi a cikin littafin shi na ainihin tarihi wato yana magana akan shi yake cewa sufiyun kufiyun wani mutum ne dan dariƙa ko sufi mutumin kufa wanda yake kana mutaqaddiman fil ulum at-tabi'iyya ya san ilmomi na ɗabi'a bari'an minha fi sana'atil kimiyya ya san sana'ar kimiyya wato irin wannan sana'a da ake magana walahu fiha ta'alifu kathira wa musannafatun mashhura littattafan shi suna da yawa kuma shahararru wa kana ma'a hadha mushrifan ala kathirin min ulum al-falsafiyya kuma ya san wasu ilimin falsafa wal muqallida mutaqallidan lil ulumi lil ilmi al ma'ruf bi ilmi al batin kuma mutum ne wanda yake yana riko da ilimin batin shi ma ibn khaldun da ya kawo shi a cikin muqaddimar sa yayi magana yake cewa thumma zahara bil mashriqi jabir ibn hayyan kabiru saharati fi hadhihi al milla sannan jabir dan hayyan ya bayyana a gabashin duniya wanda shine jagoran bokaye a cikin addinin musulunci a cikin masu danganta kansu ga musulunci تصفح كتب القوم واستخرج الصناعة ya karanta littafan mutanen mutanen wato bokayen ya fitar da wannan harka da yake ta irin wannan barna Allah ka tsare wannan ke sai ma yace wal kimia min jinsi simiya yace ai shi irin wannan buga kudin jabu da rufa ido wani nau'i ne ma na sihiri wa hiya sirrul ladhi yukhayyilu shay'a bi khilafi ma huwa alayhi sirri na rufa ido wanda yake nuna mutum abu saɓanin yadda yake asalinsa kama hakallahu ta'ala an saharati qaumi fir'auna annahum qalu li musa kuma yadda Allah ubangiji madaukakin sarki ya hakaito daga masihirta din nan na fir'auna suka cewa annabi musa a cikin tsaha imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa kai musa ko ko dai ka wurga waɗannan igiyoyi naka sandaka ko kuma mu kuma za mu wurga namu a ya ce musu bal ƙala bal alku ya ce a ku ku fara fa idza hibaluhum wa isiyuhum tukhayyalu ilayhi anna min sirihim annaha tas'a sai ga waɗannan igiyoyi da waɗannan abin nan tsanu suna nuna musa daga sihirin da suka yi sun juye hankalin mutane da ganinsu kamar suna guje-guje waɗannan macizai masu guje-guje. Fayuƙalu sai a ce, Innahum tahayyalu ala zalika, bi zaɓiƙin wa ba'uhu fiha. Ana cewa abin da suke yi wajen ƙera irin waɗannan kuɗaɗe da irin waɗannan abubuwa na ƙarya shine suna yin wasu dabaru ne su saka wani zi'ibak. Zi'ibak shine impression. Za a zanna wani abu ya bada wani zane da ake so wada ufiya an riga an cakuɗa abin da yake mai kyau din da mara kyau falamma hamiyal harru taharraka ziba biha wanda za a dafa shi a tafasa shi a cikin wani ruwan sinadari idan ya kai ya kai sai wannan abin da aka manna ya cire sai zanen da ake so ya fita wa huwa nadhiru ma yaf'aluhu ruhbanun nasara min al-bahariqi wal mas'uni yace wannan kuma yayi kama da irin yaudarar da malaman kiristoci suke ma mabiyansu a cikin cututtukansu na ainihin wato irin maganin da suke yi musu na cire aljanu ko na ƙaryan ba da sa'a ko na warkar da marasa lafiya da sauransu wanda duk dabara ne da ha'inci faman yansubu ila salahi bila haqiqa faman yunsabu ila silahi bila haqiqa ce ta ma za a danganta mutum zuwa ga wannan nagarta alhalin babu babu haƙiƙanin al'amari game da shi wa kullu hadha min nau'il kadhibi wan nifaqi duk wannan abubuwan da aka ambata nau'i ne na ƙarya da munafurci wal gish da ha'inci wal khadi'a da da, da yin ainihin wato yaudara wal makar da kuma makirci wa kullu haula yastahiqu al uqubata al baligha uqubatul baligha duk waɗannan mutane da aka lissafa da ire-iren su kowa da kaji anan to ya cancanci uquba wadda take cikakkiyar ukuwar ta kai matuƙa don ta ja hannunsa kuma ta tsoratar da masu ƙoƙarin yin aiki irin na shi. Lima fihim min darari ala anfusihim. Saboda suna cutar da kansu duk abin da ka cuci mutane nan kana ganin kamar ka ci banza ba ka ci banza ba ranar alkiyama sai an maka hisabi wa alan nasi kuma kuna suna cutar da mutane fi dinihim wa duniyahum suna cutar da mutane game da addinin su da duniyar su suna cutar da kansu su ma game da addinin su da duniyar su da malahirin su fa amma ma'rifatu hadhihi al-ashya bila ghishin لأن لأحد لكن لمعارضة المبطل وكشف غشه وتدليسه فإنه قد ينتفع ينتفع بذلك ishe to mutumin da kuma zai tsaya koyi yadda ake duk waɗannan ciwa-ciwa da yadda ake waɗannan ha'inci a cikin buga kuɗin jabu da haɗa yaudara da makirci mutum ya tsaya ya koya ba dan ya yi ba ba dan ya yaudara ba sai dan ya taimaka wajen warware waɗannan ko dan shi ma'aikacin tsaro ne ko jami'in tsaro dan ya san sirri abin yace to wannan hala yana iya yin amfani in laula ma'rifatu dalika inda alil haqqi lanafaqa al batil inda kathirin mimman la ya'rifu domin da ba dan masu kirki masu gaskiya sun san barna sun yi bayanin ta ba to da wannan barna ta ci zamanin ta ci kasuwar ta agun waɗanda ba su san ta ba na'am kad yakhriqu al adata liman sha'a min ibadihi bi mu'jizatil anbiya'i وذكر آيات الصالحين لكن ذلك لا يكف على الأسباب التي يتعاطاها أهل الغش من الكيمياء والسحر من الكيميائية والسحر يتي أنا إنسان ونمتن wani bawan Allah ya dinga aikata wasu abubuwa su saba wa abin da aka saba gani ya dinga yin abu kama da mu'jiza ya dinga yin abu kama da ainihin irin abin da aka ambata na ayoyin da Allah ya bayyana a hannun salihan bayi yace amma fa yin waɗannan abubuwan ba shi da alaka da sai ka sha wani abu ko ka tsara wani chemical ko ka haɗa wasu sinadarai kamar yadda wato bokayen suke da ‘yan damfara. Bal qad yuqallibu Allahu al-bazijan wal wal wal hasi zahaban wa fiddatan liman sha. Idan Allah ya so yana iya juya maka ainihin atile shine al-bazijan wato aubergine kenan ko? Ina ke ce ma atile wal hasa ko kuma tsakuwa ma tsakonkwamin Allah ya so sai ya juya su zuwa zinariya da azurfa ga wanda ya ga dama ma anna ammata haula'i yunfiquna minha walau qabila walau qallabaha Allah lahu ya ce tare da cewa mafi yawan mutane idan da Allah zai juya musu wannan ɗin ma to za su farci yadda za su za su ɗauke shi su yi amfani da shi wa mimma ya ta'ayyanu aidan ala waliyin amri malam ya ce daga cikin abin da har ila yau yake wajibi ga shugaba ya kula da shi akwai mene annazaru ila wulatil hisba wa ma yadkhuluna lillahi وما يدخلون لله من أسعار المسلمين ومداهنة باعة الدقيق وغيره مما ينالهم من السخط dole ne shugaba ya kula da aikin jami'an tsaro shine alhizba wato asali alhizba ana nufin wato jami'an tsaro na sa kai kamar yanzu kace yan agaji ko yan bijilante ko makamantansu amma dai ana nufin duka jami'an tsaro kamar a zamanance a ce da sojoji da yan sanda da 'yan abin nan VIO da 'yan road safety da 'yan DLEE da 'yan kaza da masu sa farin kaya da masu sa uniform duk wani wanda yake jami'in gwamnati wanda yake kula mata da doka ko enforcing na doka ko kula da shige da ficen mutane ko wasu ababe ko mai karban haraji wato duk wanda yake da law enforcement agent ne na gwamnati to wajibi ne shugabanni kuma su sa wanda zai dinga supervising da waɗannan mutane suke yana da gaskiya aikin da yake wajibi akan shugabanni wa ma yudkhiluna lillahi min as'aril muslimina da kuma menene abin da suke karba daga gun musulmai su sa shi a asusun addini wa mudahanati ba'ati daqiq da irin yadda suke mudahana suke yin rangwame suke dan kafa ga masu sai da gari misali wa gairi ko wanda daga cikin sa wani wasu abubuwa daban mimma yanaluhum min as-suti saboda abin da suke samu na zalunci ma'ana ga rasid da ya kamata su rubuta a shigar da kuɗin cikin aljihun gwamnati amma an ka ba su wani cin hanci sai su ansa wannan cin hancin su ki ansan na gwamnati kamar yadda mutane suke galibi masu ba da rasid ko masu ansan kuɗin ruwa ko na wuta ko masu ansan kuɗi akan hanya na tollgate ko duk wani abu daga cikin abubuwan da mutum zai dinga ansan kuɗi a madadin gwamnati me ya ansa din school fees ne levy ne registration ne na ababen hawa wane ne da wane ne sai ya dinga ansan shi yana cin gajiya abun gwamnati ba ta samun komai to wajibi ne a kula da wannan yana san cin hanci fa inna madarrata hadha amma cutar wadda mai irin wannan abu yake cutarwa ce ta shafi kowa kuɗin da ya kamata shiga aljihun gwamnati kai kiliya da wasu bangare su shiga aljihunka wa in lam yakun nadhir alhisbati mimman yakhsha Allah wa yufaqu bi amanati yace musamman ma idan ya zama wanda yake mai kula da ko shugaba ko daraktan in hizban nan ba mutum ne da yake tsoron Allah ba, ba ko mutum ne da aka amintu da amanarsa ba, wa illa in ba haka ba, fa ma yubzalu lahu min almali yuzalzilu amsalahu. Domin ko in ba haka ba duk in babu tsoron Allah abinda ake baz ake bazzala masa na ainihin dukiya to wallahi ya kai gaba ɗaya ya sauke irin ya rikikita mashi al'amari. Fa inna haula illazina يبخسون الناس أشياءهم ويخأون في الأرض مفسدين waɗannan su ne ake ce ma masu ƙwace dukiyar mutane ko masu kawo ɓarna a bayan ƙasa faja'alahum gharadun azimun fi ma ya hasulu na huminan mali alhabis sai zama manufarsu mafi girma ita ce abin da suke samu na dukiya ta ainihin baƙar dukiya mummunan dukiya fa yubaddiluna fihi aziman wala wa huwa qalilun min kathir sai kaga suna albazaranci da dukiyar nan mai yawa kuma ita kaɗan ce a cikin abu da yawa da suka kwasa aikin su kawai kwasan dukiya al'umma da lalata ta da ɓarnata ta su arziki dare ɗaya su saman miloniyas lokaci guda kuɗin aikin su da za su yi na shekara talatin ma bai isa ɗaya bisa goma wannan abu da suka sata ba yace وقد قال salafuhum kadiman da shu'aib waɗanda suka rigaye sa a barna tunda sun taba cewa annabi shu'aibu a salawatuka ta amurka an naturuka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid kai shu'aibu domin annabi shu'aibu ya kasance mai yawan sallah suka ce mishi wai kai kana ganin yawan wannan sallah da kake yi da yawan ibada nan da kake yi da azanariya haka ne kana so mu bar abin da muke bautawa mu da iyayenmu wato maguzanci da suke kira ko kuma mu dinga yin abin da kake so a cikin dukiyarmu mu bar hila mu bar makirci aw an naf'ala fi amwalina ma nasha yace suka ce innaka la antal halimur rashid wai kai kai ne mai haƙuri ko kai ne shirye wannan ƙarshen kamar sun faɗa ne a cikin izgiri ko kuma anta tazumu annaka antal halimur rashid misali kaga ashe waɗannan irin halaye na algushu da ha'inci da zamba cikin aminci da da ha'intar gaskiya da ha'intar amanar da aka ba mutum da dai sauran ire-iren waɗannan ayyuka na rashin gaskiya da suka yaɗu a cikin al'ummar mu ashe ba sabon abubuwa bane an dade ana yin su tun zamanin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ake ganin irin waɗannan abubuwa daga ainihin masu rike da mukamai da madafin iko Allah ka tsare mu ma anna hadhihi al-ashya hiya min al-huquq al-amma allati yajibu al-qiyam biha ibtida'an ka amri ka amri huquqillahi laysat haqqan li adamiyyin muayyan yace tare da cewa duk waɗannan abubuwan da aka ambata haƙoƙi ne wanda suka shafi kowa waɗanda suke wajibi a tsaya a tsaye da su tun farko kamar yadda aka yi umarni da a tsaye da haƙƙin Allah laysat haqqan li adamiyyin muayyan ba wani haƙƙi ne na mutum ƙwaya ɗaya ba ai kaga akwai waɗannan da aka faɗa a baya kamar kazafi kamar ainihin sata da sauransu haƙƙi ne na mutum ɗaya da za a tsayar ma wanda yayi da hukunci wannan kuma haƙƙi ne da ya shafi dukkanin al'umma lakinna kasiran ma yaqa'u shakwa fiha min al-ma'aniyyin marasu dama waɗanda abin ya shafa kai tsaye daga gunsa ake samun ainihin wato complain fa hadhihi dakhilatun fil hukmi bainan nasi fil amwali wal qada da ka suka shiga cikin hukuncin da ya shafi mutane wanda shugabanni suke akan dukiyoyi da wanda suke ainihin yin hukunci akan su wal hukmu fiha ka amsalha da ka hukunci a cikin waɗannan ire-iren ainihin qadaya kamar hukunci akan sauran qabaya ire-iren waɗannan ina fata muna gane wannan to gaji ya gama magana akan wannan fasli da ya kulla shi don yin bayani akan abin da ya wajaba akan shugabanni su kula da shi na ganin cewa kasuwanninmu da wuraren harkokin tattalin arziki da kamfanoni da wuraren da ake ainihin saka jari da financial instructions irin bankuna da makamantansu da duk wani wanda yake hulɗa da mutane suke hulɗa da shi ko suke hulɗa da kasuwancinsa yake hulɗa da su a tabbatar babu cuta babu cutarwa kowa kuɗinsa su zama cikin aminci sawa'un suna cikin account ɗinsa ne na banki ko sun shiga hannun wasu wajen kasuwanci duk abin da mutum zai siya a tabbatar a hukumance wannan abin mai kyau ne wato protection na consumer abu ne mai asali kenan a musulunci kula da ainihin haƙƙin masu saye kula da haƙƙin su wajen a ba su abu mai nagarta da a ba su kuma akan lokacin da suka siya da tabbatar da cewa ba a cuce su ko aka zalunce su ba su ma ba su zalunce ba su kawo kuɗi jabu suka bayar ba ba su ba da ainihin wato abu mara kyau ba su ma ba ba su mara kyau ba duk wannan yana daga cewa wanda za su tsare ainihin wato rayuwar musulmi a duk inda suke kuma rayuwarsa ta gyaru kuma wannan haƙƙi ne akan shugabanni wajibi ne a kansu responsibility ne a kansu ba za su ba su da uzuri in ba su ba dole ne shugabanni su yi wannan kar kawai su zauna haka tabbas sai dai su ci moriyan mulki amma ba su so su aikin wahalar da mulki yake cikin sa abin da ke cikin mulki na responsibility ba sa so sai abin da ke cikin luxury sai abin da ke cikin benefit to wannan aibi ne ga mutanen da ke neman shugabanci ko suke rike da madafin iko ya zama cewa ba sa yin ayyukan da ke kansu sai dai su dai su mori abin da mulkin ke bayarwa na jin daɗi da sakewa da faɗa aji da ƙarfin mulki da ƙarfin ainihin wato fara'aji tunda lokaci ya kawo jiki kuma mun samu kan gaba bari mu dakata anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kaga inda ma da yake cewa la gina li wali al-amri al mushawara yanayin damana ne kamar da ambata a farko ya sa muka katun daga gida amma insha Allah muna fata a mako mai zuwa zamu koma masallacin mu saboda mu a gaban mutane su ji su karu ma mu karu din da juna idan kuma yanayin damana ya hukunta mun shawarar cewa zamu dinga yin shaka daga gida saboda kada makonnin su ta wucewa ba tare da mun samu mun dan rage yawan karatun ba Allah ubangiji ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah